بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
yau a alhamis sha tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wato daren ashirin kenan ko wanda ya daidai da hudu ga watan disamba shekara ta 2001 muna karatun ainihin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an na al'allamatul qadi abubakar mahmud gumi Allah ya gafarta mishi to yau laraba insha Allah na'am don Allah na waje din nan da yan agaji da wanda ba yan agaji ba kowa ya rinka zama babu wani agaji a musulunci da yake saboda kana agaji kaka zauna kai karatu ko kaka yi sallah wannan al'ada ce ta yan kungiyoyi jama'a mu ko ba yan kungiya bane a musulunci duk in ana karatu ko ana sallah komai dole ya tsaya haka ake yi kawai duk wani agaji ya rufe wannan mutanen maka da kaga ana sallah sojoji sun ƙi yin sallah duk ba abubuwa ne suke al'ada ce kawai ta mutanen maka da al'ada ce ta yan kungiyoyi jama'a in ana karatun alkur'ani kowa ya samu ya zauna da dan agaji da soja da kwamanda da kowa ne ne kowa ya zauna haka ake wallahi alkur'ani ya wuce anin wargi jama'a bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب to muna cikin tafsirin suratul anfal a inda muka kwana aya ta 24 a inda Allah ya kiraye mu'minai da cewa lallai su amsa wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su san cewa manzon Allah yana kiraye su zuwa ga alkhairi ne kuma su san cewa Allah na iya sha makanta tsakanin mutum da zuciyar shi yadda ba zai imani da Allah ba ko kuma ya kangare ya kafircewa Allah daga ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa makoma gare shi take baki ɗaya domin ya tattara mu ya mana sakamakon ayyukan a yau Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ya ce wattaqu fitnatan ya ku jama'ar musulmi ku ainihin yi taka tsantsan ku guji fitina in asabatkum domin ita fitina in ta afko muku la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba za ta afkawa waɗanda suka ainihin yi zalunci ne daga cikin ku kadai ba ku guji tambalo bala'i ku guji nemo rikici ko kuma kawo tashin hankali domin in suka tashi faruwa ba waɗanda suka jawo su kaɗai suke samu ba bal ta ummuhum wa ghairahum sai dai duk inda musiba ko bala'i ya zo yakan game waɗanda suka jawo shi da ma waɗanda ba su jawo shi ba wattiqa'uha malam yace yadda ake ake gudun ainihin musiba bi inkari mujibiha min al munkar shine a tsaya ana inkarin duk abin da zai jawo fitinan na daga munanan ayyuka duk inda ake sabon Allah shan giya zinace-zinace shirka duk abin da yake mugun abu ne wajibi ne a tashi a ga cewa an hana wannan abu wannan na daga cikin hanyar gudun fitina ke sa waɗannan da ke da'awar su ne sarakunan jama'a da masu da'awar cewa su ne shugabannin al'umma da shugabannin dattawa da waɗanda suke cewa su ne elders da waɗanda suke cewa su ne ciyamomi ko kansiloli ko su ne shugabannin kungiyoyi wallahi dole ne su haɗa ƙarfi da ƙarfe su ga cewa sun yi inkarin munkari duk inda aka ce ga mugun abu su sa ido da lallashi ne da wa'azi ne da ƙarfi ne da hanyar da hanyar da za su bi su ga an hana mugun abu dole ne in ko ba haka ba wannan ya nuna ba sa ainihin gudun fitina kenan suna jawo fitina kaga bala'i yana faruwa dubi yadda yara suka lalace dubi yadda yan mata ke iskanci dubi yadda samari suka kangare dubi yadda ake iskanci a tashoshin motoci dubi irin barnace barnacen da ke faruwa a wurin taɗi wajen da ake da'awar wai ana neman aure dubi barnar da ke faruwa a makarantun yan mata na sakandare dubi iskancin da ke faruwa a jami'o'i da polytechnics da colleges of education da advanced teachers colleges da makamantansu duk waɗannan barnace barnacen da ke faruwa ku sani da cewa a yau jarumin da zai iya tsaye da aiki da shari'ar musulunci a cikin jami'o'i babu shakka sai ya fi wanda zai tsaye da shari'ar musulunci a cikin gari domin aikatar da shari'ar musulunci tsantsarta a cikin jami'o'i wallahi ya fi kyakkyawan ta'asiri fiye da aikatar da ita tsantsanta a cikin gari domin irin barnace-barnacen da ake a cikin jami'o'i wallahi in ba ka shiga jami'a ba in ba ka zauna cikin jami'a ba in ba ka san yadda rayuwar 'yan jami'a suke ba gaba ɗaya baka san menene yake faruwa a cikin duniyar banna ba a wannan zamani don wannan zinace-zinace da 'yan talla suke a lunguna da zinace-zinacen da 'yan ainihin talla suke zuwa ake da su a ɗakunan samari da shaye-shayen kwaya da 'yan ganja da shalushu suke a cikin gari wallahi duk marare ne akan ka haɗa abubuwan da ake a cikin jami'a duk wani sabon Allah da aka kware a duniya a yau ana yi a wata daga cikin jami'o'in ƙasar nan ina dattawa ina tsofaffin ɗaliban jami'ar Bayero ina tsofaffin ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello ina tsofaffin ɗaliban Unimed ina tsofaffin ɗalibai na ɗan fodiyo ta sokoto ina tsofaffin ɗaliban cast wadda take ita ce nuhu babban kaduna state polytechnic a yanzu duk ina waɗannan tsofaffin ɗaliban su tsaya a ganin cewa sai sun tabbatar da hana waɗannan barna to wannan inkarin munkari abu ne wanda za a tsaya a yi nazarin yaya za a yi inkarin munkarin yadda zai zama an yi inkarin shi ya rabu da jama'ar ba wai su jama'ar su rabu da shi ba domin jama'a suna iya rabuwa da mugun abu yayin da suka ga an fi karfin su ko ta gwamnati ta zo da ta turmushe su irin abin da ya faru a ƙasar Afghanistan yayin da yan uwa yan Taliban suka kama gwamnati sai yanzu jama'a sai suka janye hannunsu daga sabon Allah ba su kai suka kau daga sabon Allah me yasa saboda suna tsoron gwamnati ba Allah suke tsoro ba to mu ba haka muke so ba so muke kai din nan da kake sabon Allah ya zan ka bari ne saboda tsoron Allah ba dan tsoron gwamnati ba domin matukar kabari saboda tsoron gwamnati yayin da ka shiga ɗaki ka saka kanka a cikin sakata ka kulle baka tunanin gwamnati na ganin ka baka yi abin da kake so in Allah kake jin tsoro fa ka san inna Allah hayyun la yamutu Allah rayayyan sarki ne baya mutuwa la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun gangadi bai ɗiban Allah balle bacci ya kwashe shi abin da ake cewa shine kamata yayi a tsaya a yi nazari shin jami'o'in nan namu su ne ke kyankyashe mana duk wasu ƙwararrun laccarori duk wani ƙwararren injiniya duk wani ƙwararren lauya duk wani ƙwararre akan kaza waɗannan ɗin nan su ne za su fito su zama 'yan siyasa ko su waye gari sun zama sojoji ko su zama suke kula da bankuna shin in ba a gyara imaninsu an yi inkarin wannan munkarin ta hanyar da ta kamata ba don kawai an ce dokan makaranta ta hana shan kwaya ma'ana dokan makaranta ce yanzu ta hana a cikin makaranta kenan in ka fita bayan makaranta fa in kana wajen makaranta fa in kana sa'ad da dokan makaranta ba za ta yi aiki a kanka ba karfe ɗayan dare karfe ukun dare ma'ana za ka yi abin ka ke ashe yanzu wajibi ne a tsaya a yi nazari ta wace hanya za a bullo waɗannan matasa da nan gaba za su zama su ne shugabanni a cikin za a fitar da sarki mai daraja ta ɗaya cikin za a fitar da dattawa a cikin za a fitar da kwamishinan kaza ministan kaza gwamnan kaza daraktan kaza a cikinsu za a samu wadda za ta zama first lady a cikinsu za a samu gwaggawance duk a cikin waɗannan samari ne da kake gani ya za a gyara tarbiyyarsu yanzu kamata ya a tsaya a yi nazari ba wai cewa an hana su da karfin tsiya ba duk abin da ka hana yaron da kake tarbiyya da karfin tsiya wannan karfin tsiya zai kare maka amma ya za kai ka cusa mishi tunanin Allah a zuci ya daina abin da yake saboda Allah in ya daina din nan ko kana da rai ko baka da rai ko kana nan ko baka nan ya daina kenan har abada domin ya san cewa Allah madaukakin sarki da wamamman sarki ne kuma Allah yana ganin shi a ko'ina to shine malam yake cewa tunda Allah ya ce ku guji fitina wadda in ta zo ita fitinar ba ta samun waɗanda suka jawo ta kadai yanzu dai kowa ya san cewa ana ana ana danganta cutar kanjamau zuwa ga zinace zinace amma yanzu matar aure nawa ce wadda ba mazinaciya ba take da cutar kanjamau salihan bayan Allah waɗanda ba su taɓa ganin zina ba ba su ga hanyar zina ba guda nawa ne suke da kanjamau a jikinsu Allah kaɗai ya san iyakacinsu me yasa saboda ba a toshe kafar ɓanna ba wance saliha ce mutuniyar kirki mijinta ya je waje ya yi zina yana zuwa sai zo ya zuba mata wannan cutar yana kwantawa ya mutu sai a samu wani salihi sai ya aure ta shi ma sai ya zama penetrated sai ya harbu shi kenan sai ya je sai ya zuba wa sauran matan shi sai su waye gari duk sun kamu gashi nan akwai wani local government kusan guda a jihar Nasarawa sai da aka yi bincike wajen mutum 60 da wani abu irin wannan bala'in ya same su an tabbatar ba mazinata bane amma daga irin wannan ne wannan ya je gwantali ya je ya kwaso ya je ya sa wa mace shi ya kwanta ya mutu ya bata da jangon ba a sani ba abu bai bayyana ba wani ya aura kwana biyu abu ya bayyana bayan ya riga ya ɗauka ya sa wa sauran matan shi shikenan abu yana ta harbuwa abu yana ta harbuwa irin waɗannan bala'o'in wata hanya za a bi a toshe kafar faruwar waɗannan barnace-barnace wajibi ne a san yadda za a yi nazari na daga cikin hanyoyin nan kyakkyawar tarbiyya tarbiyyar da za a haɗa mutane da Allah tun suna ƙanana kar a sake a raba boko da islamiyya wannan na daga cikin kuskuren farko da aka yi a ƙasar nan duk sanda aka raba boko daban islamiyya daban babu shakka sai boko ta yi zalunci domin boko ce ci kusa boko ake gani ci kusa an fi ganin sakamakon boko kafin a ga sakamakon arabiya domin duk wanda ya boko za a ga ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza wanda ya arabiya fa sai a ga ba kowan kowa bane a idan jama'a wannan ainihin fassarar da ake mishi sai ta sa an aka sa ɗa a makaranta da safe ya je boko da la'asar ya je islamiya bokon nan ba zai dawo ta ba don yanzu akwai wani sharri da suka fito da shi in aka gama boko tsaf sai kuma sai a zo a ce to wai kuma za a yi wani abu wai sunan shi lesin sai yaro ya gama galabaita fa fas a duk da can tun karfe takwas har karfe ɗaya ne kuke mishi wannan ba lesson ba ne me lesson tukuna ala a turanci ne ba darasi ba to da shegantaka kuke mishi wai yanzu wai za a yi lesson saboda makaranta ce ta kuɗi private school ce malaman za su dan samu naira ɗari da hamsin hamsin da za a karɓa kuɗin lesson don haka daga karfe ɗaya kuma zuwa karfe uku za a yi lesson don haka yaro ya dawo ya galabaita cas sai kuma a ce karfe hudu zai tafi islamiyya yana zuwa islamiyya nan sai gengedi ya kwashe sai malamin islamiyya ya tsula mai bulala sai ce malamin islamiyya azzalimi ne macuci ne a halin kuma laifi yawa malamin islamiyya laifin da bai malamin boko irin shi domin karfe takwas ko karfe tara na safe da yaje bai irin wannan gengedin ba amma nan karfe hudu da rabi yana zama sai fara gengedi dan ya galabaita duk karatun da za a biya mishi ba zai ji shi ba sai ya je ya kwanta da daddare ya yi sarai ya murmura idan shi ya tashi wanka da ruwan dumi ya shafa mai basilin an fesa mai turare an sa kambas an yi kwaskwas an yi komai ga cincin ga waina ga abubuwan alheri a cikin yan roba zai tafi ina zai tafi boko don haka sai ya zama wannan boko sai ya kwari addinin musulunci to a cikin boko kuma da ne ake tarbiyya wallahi azim headmaster mu muna primary school arne ne bakin arne dan kan amma wallahi sai yana bin mu gida gida ya ga gidanku kuma sai an je an nuna mishi malamin ka na allo ya tabbatar kana zuwa makaranta allo sannan kuma sai ka zauna gaban shi ka ne mishi karatun qur'ani yana ji kana kula da addinin ka amma yanzu ina ake samun irin waɗannan hidimastocin hatta a musulmi ma yana da wahala ni dai ban sani ba to irin waccan tarbiyyar da aka samu a yanzu ba ta to sai ya zan yanzu duk sanda aka yi haka to ana nan ba tarbiyya ba tarbiyya kuma arabiya ba a bata muhimmanci ba sai yaro ya tafi sakandare yana zuwa sakandare shi kenan ba abin da zai sai kuma ya samu ai wani dandali ne wanda yake da cikakken yanci yana dai ne yana bodin ne daga nan kuma sai ya tafi jami'a sai ga ainan daba ce ma ta yanci gaba daya kowa yana da abin da yake so yayi matukar dai lokacin lacca ya wuce to yanzu zaman kanshi yake da shi da karuwa ɗaya ne to sai aka waye gari babu tarbiyya al'amari sai ya rikice to waɗannan irin bala'o'in sai suka game yanzu a cikin jami'o'inmu ana tsafe-tsafe tsafe-tsafen da ke da alaka da asirce-asirce na yanka 'yan adam ne ko shan jinin 'yan adam ko kuma sace wasu gaɓoɓi nasu kamar azzakari ko golaye ko menene duk ana yin wannan cultism ne sacred society ne har sai da ya kai akwai wata jami'a a ƙasar nan fa a edo state ambrose ali university tana nan a garin igoma duk najeriya babu jami'ar da ake yin cultism kamar da rana tsaka in suka ga dama za su fito da bindigu suna harbe-harbe suna harbe-harbe su kama wanda suke son su kama su je su tsafi da shi ni na ga haka a wannan jami'a kiri da muzu da rana tsaka suna haka babu irin iskancin da ba su a jami'a sai da suka kai sun gagari gwamnati ba yadda za a yi da su Ambrose Ali University tana nan in ka baro Benin City kafin ka taho wajejen ainihin abin nan kasashen Okene da sauransu tana nan akan hanya jami'a ce wadda duk kasar nan babu inda ake kalfizin tsafe-tsafe abubuwa kamar haka sannan sata ɗaliban jami'a yanzu da dama daga cikinsu ana samun 'yan fashi da makami a cikinsu shaye-shaye zinace-zinace wannan kuwa kamar malami ne da tarbima kamar wata kurba ce ma dan ma dan jami'a da zinace-zinace da shaye-shaye ma wai in ma ya tsaya a nan sai a ga to ai ma kamar ba wani abu yake ba ya jama'ar musulmi waɗannan barnace-barnacen su ne suke yaɗuwa sai su koma ma'aikatunmu irin waɗannan ɗaliban su ne za a waye gari an sa wane ya zama shine director general wane ya zama shine chief kaza wane ya zama shine shugaba a wuri kaza ba ruwan shi da al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba ruwan shi da ya ga wani kyakkyawa ya karfafa ayi ba ruwan shi da ya ce ya dace ayi kaza ba ruwan shi da ya ga wani mummuna ya hana sakamakon wannan sai aka waye gari duk wata barna yanzu ta shiga cikin ma'aikatunmu har ma in kana dabdala a cikin ma'aikatun ƙasarmu sai kana ga anya kuwa masu cewa za a yi shari'ar musuluncin nan ba mafarki suke ba kuwa saboda ana ganin ƙasar ta riga ta gama narkewa a cikin sabon Allah to jama'a wajibi ne akan mu mu ainihin yi taka tsantsan game da fitina malam ya ce na daga cikin hanyoyin shine a yi inkarin abin da zai saukar da ita fitina din qala ibn abbasin sahabi abdullahi dan abbasin Allah ya kara mishi yarda yace amara Allahul mu'minina Allah yuqirrul munkara baina azhurihim Allah yana umarnin mu'minai da cewa kar su sake fasu babbarna tana faruwa a tsakaninsu fa ya ummahumullahu bil azab domin in azaba ta zo sai Allah ya game su da ita fa yusibu zalima wa ghayra zalim sai wannan azaba ta hau kan wanda ya zalunci da ma wanda bai yi zalunci ba wa dhunubu allazi wa dhunubu allati ya ummu nasa asaruha kafiratu malam yace zunuban da ainihin tasirin su ko hadarin su ke lullube mutane suna da yawa ba za su lissafu ba amma kaɗan daga ciki akwai ka ikraril munkari baina azhurihim in mutane suka ga ana barna a tsakaninsu suka kyale a ce ga gidan karuwai ga gidan 'yan caca ga 'yan iska a tsakaninku kuna ji kuna gani kuna musulmi masu mutunci wallahi wata ran sai kun ga 'yar limamin anguwa ta zama ɗaya daga cikin karuwan gidan ya sha faruwa karka ga ana banna ka ce a to ai shikenan haka suka zaba wa kansu kasa ce kowa na da yanci wannan budaddan yancin da kake da'awa wata ran sai ya zo ya harbi gidanka dan haka yana daga cikin abubuwan da yake ainihin munkari mummunan abu barin ainihin barna tana yaduwa a tsakanin mutane ba tare da sun tashi sun yi maganin ta ba wal mudahanati fil amri bil ma'ruf da kuma magudi wajen umarni da kyakkyawa ya zama mutane ba za su tashi su yi umarni da kyakkyawa su hana ainihin mummuna ba duk sanda aka ce al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kwakwalwarka ta daina tuna maka wa'azi kawai wa'azi ɗaya ce daga cikin hanyoyin da ake bi wajen hani game da mummuna da umarni da kyakkyawa amma ba wa'azi ne kawai ba wanda hakikanin al'amari ma a nuna abin a aikace ya fi tasiri fiye da aje ana surutu ya zo cikin tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa in suka shiga gari suna nufin da'awa ta kama garin sai su shiga da kasuwanci ne da harkokin noma ne noman rani ne harkokin hudar fatauci sai su je su ta nuna mutane kyawawan halaye nagarta amana salihanci ana nan wata ran sai su aika da goron gayyatar wa'azi sai a zo ana mamaki a dama bakin mutanen nan da suke kawo mana goro garin nan ko suke kawo mana manja garin nan ko suke kawo dama malamai ne wayo sun ce wazi wa masallacin juma'a a dama malamai ne to to mu je mu ji abin da za su ce to in suka je wa'azin ba wasu ayoyi da hadisai za a cika ba a'a za su yi muku nasiha ne su ja hankalinku akan gyare-gyaren da suka kamata tunda sun zauna da sun ga halin karshe sai su rinka cewa ku rinka kokari ku zama irin wanda ya san su sai ya ce lallai waɗannan mutane ya cancanta da aikoyi da su don kaga sun nuna hali na gari wanda bai san su ba sai ce waɗannan waɗannan irin mutane ne suke cewa a zama irin su da ka bincika sai ka ji ai waɗannan mutane ne masu gaskiya masu amana masu addini masu kula da mutunci masu girmama manya masu kula da haƙoƙin iyaye masu ganin darajar makwabta da abokan zama sai ka ce lallai ya cancanta ni ma in zama ɗaya daga cikin su da haka ne sahabbai suka waye gari suka ci da dama daga cikin garurukan musulunci ba wai da ƙarfin tuwo ba ran nan wani yaro ya rubuto takarda zuwa da Dr. Bilal Phillips ɗaya daga cikin ainihin profesoshi na addinin musulunci wani Caribbean ne yace yaya aka yanzu ƙasa kamar Iraki kamar kasashe irin su kuwait kamar kasashe waɗanda ke da alaka da misira da ƙasar siriya ƙasar sham ya aka yi ne ga kiristoci kuma ga su ƙasashen musulunci sai dr bilab ya ɗan yi dariya kaɗan ya ce abin da ya faru asalin ƙasashen kiristoci ne ƙasar iraki har zamanin annabi ba su musulunta ba shi yasa kawai sai dai annabi ya faɗi inda ainihin miƙatin su yake ma'ana nan gaba in sun musulunta ga inda za su ɗauki haramin aikin hajjin amma a lokacin shi ba su musulunta ba sai zamanin sayyidina umar umar faruk menene ya faru sahabban da ke shiga suna cuɗani da su da kyawawan ɗabi'u su suka yi ta juyar da su suna shiga cikin addinin musulunci suna shiga cikin addinin musulunci ba da ƙarfin tsiya ba ne sai bilal ya ce ai kaga inda da ƙarfin tsiya ne ai da ba a samu sauran kiristoci ba kenan tunda an tursasa kowa ya shiga amma an bar kowa ne nagarta da ya gani tare da malaman da amana ya bi addininsu don haka mutane suka yi ta shiga addinin afwajan jama'a jama'a dubi sa'ad da annabi ke ainihin tafiya da sahabban shi cikin daji hadisin bukhari cikin babin taimama hadisin imran dan husai da annabi ya sauka wurin da babu ruwa ga janaba ta kama mutane ga kishirwa lokacin hukuncin taimama bai sauka ba kunci ya damu mutane aka rasa yadda za a yi annabi ya ce ina ina aliyu aka ce gashi ya manzon Allah ina wane ku zo ku je duk inda ruwa yake ku samo mana Aliyu ya ce muka nausa muka shiga daji muna cikin tafiya sai muka ga wata mata ba ma gujiya ce mushrika arniya tana hayakar raƙumi da salka guda na ruwa kamar ka ce yanzu jarkoki guda na ruwa guda biyu na ruwa sai suka ce ke mu tafi sai ta ce ina sai suka ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ila allazi yuqalu lahu sabi wannan da aka ce ya kawo sabon addini sai ba su ce mata i ba kuma ba su ce a'a ba sai suka ce huwa allazi ta'anina wannan da kike nufin dai mu je wanda kike nufin mu je don in suka ce eh wato su ma sun yarda da ita kenan akan zargin annabi da take yazo da sabon addini aka tasa ta gaba tinkis tinkis tinkis aka kawo ta gaban manzon Allah aka durkusar da raƙumi sallallahu alaihi wasallam aka sauke ta aka sauke salkunan ruwa guda biyu aka kawo baho ko daro aka zazzage annabi ya ɗibo ya guntsa a bakin shi ya kwararar da ruwan nan a cikin ba ya komar da ruwan bakin shi cikin wannan ruwa sai ce jama'a ku ɗiba mai shayi ɗiba mai alwala mai wankan janaba mai shayar da dabbobi ana ɗiban ruwa ruwa na komawa yana zama yadda yake mace dai tana tsaye tana kallon abin al'ajabi mamakin Allah sai can da aka gama sai aka mayar da ruwan nan aka ɗura a cikin waɗannan jarkoki nata annabi ya ce kin gaba mu rage miki ruwanki ko kaɗan ba ai ita ko amsa ba ta iya bayarwa saboda mamaki don an riga an lalata kanta game da annabi sallallahu alaihi wasallama an ce ya zo ya raba zumunci ya raba ya'ya da iyaye ya raba yara da masu gida ya lalata al'amari komai da komai don haka ita kawai tana da mugun labari a kan shi yau sai ga ta Allah ya haɗa ta da shi sannan sai annabi ya kawo wani yadi sai ya shimfiɗa ya ce ko kuma ku tara mata alheri a tara mata guziri mai kuɗi ya kawo ya zuba mai biredi ne ya kawo ya zuba mai alkama ya kawo aka tara mata abinci da kuɗi dami guda aka ɗaure aka ɗora ta kan raƙumi aka mayar da jarkoki aka kawo tarin guziri aka aza mata a gaba aka ce baiwa Allah Allah ba mu alheri Allah saka miki da alheri ƙawayenta da suka biyo bayanta waɗanda ta riga su tahowa sai ya zan saboda ita an datse ta sai suka zan sun riga ta zuwa gida bayan da ta isa suka ce wance lafiya kin riga mu tahowa kuma mun riga ki isowa ta ce tabbija ai mutumin nan da ake cewa sabon addinin nan sabon addinin nan lallai in ba matsafi ba ne to tsakanin sama da ƙasa ba wanda ya kai shi gaskiya to ku dubi abin da muke so ku gane kenan wa'azi ya kai mata ba wani wa'azi gaskiya ta gani da amana in yanzu ne fa sojoji ne yan sanda ne aka kama ka aka yi amfani da jarkan ɗinka sai a mammare ka a ce shege dan ciwa-ciwa ruga da gudu sai ka ruga da gudu za ka yi fatan ka zama soja gobe ko dan sanda ka gani amma ka duba ita yadda aka yi mata alheri sannan aka mutunta ta duk sa'ad da sahabbai suka je yaƙi sai su ƙetare garin da take duk sa'ad da suka je yaƙi sai su ƙetare garin da take saboda mutunta ta ma'ana a ƙauyen nan akwai wata baiwa Allah da ta taɓa mana mutunci don haka mu saurara musu ita kuma da ike mace ce mai adalci mai hankali kallabi tsakanin rauna sai ta tara jama'a ta ce anya jama'a mutanen nan da ke kawo hari ƙauyukan da ke kewaye da mu ba fa komai yasa suke ratse mana ba sai dan na taɓa kyautata musu me zai hana mu ma ba za mu kyautata wa kanmu mu je mu shiga addinin su ba duk garin baki ɗaya suka je suka musulunta dan Allah wa'azi aka yi musu me aka yi musu tukuna kyautatawa to muna son ka fahimci me ake nufi da al'amru bil ma'ruf yanzu muna da gidan marayu a nan Zaria ya ku musulmin Zaria kuna zuwa kuna kula da marayun nan kuna zuwa kuna ɗibo wasu reno ka je ka karɓo marayu guda uku a rubuta a yi rijista a yi komai ka mai da su waɗannan sun zama 'ya'yanka ka aje su a gidanka kai ma ka yi tarbiyyar su kuna yin haka ba ku yi amma maƙiyan ku na yi da haka kuma za su yi tarbiyyar waɗannan marayun su kimsa musu kinku ya waje ba ku san wannan asibitoci yanzu ana zuwa ziyara mara lafiya wani yana nan ba shi da kuɗin magani a je a kyautata mishi a sai mishi magani wani a mai addu'a wani a gaishe shi ma sai ya ji sanyi ba a yin wannan duk wannan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yara da ke yawon talla ya wa'azi muke yi muna cewa talla ba kyau yan talla suna iskanci yan talla ka a aure ta wani mataki muka ɗauka akan dattijawa na da yar shi take talla mu bincika me ya kai yar shi take talla wallahi wani yadda baka san talla haka bai so amma ya rasa yadda zai ba shi da yadda zai matar shi ba ta da yadda za ta abincin da za su saka a bakin salati babu sai an aiki yarinya ta yi tallan gwaiba ko tallan mangwaro ko tallan kaza duk wannan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ne sai mun yi shi a tara kudi a je a samu wannan dattijo yarka mun ga tana zuwa talla mu mun san baka san talla kai dattijan mutunci ne amma ba mun zo maka da nufin tonan asiri ko wani abu ba don Allah wannan kudi naira dubu biyar ko naira dubu goma a ba uwar gida a rinka yin sana'a a gida wadda za a rinka samun rufin asiri duk wannan al'amur bil ma'ruf ne wan nahyi anil munkar yaushe ne za a fahimci addinin mu ba mu iya kyautata da kuɗi ba ba mu iya mutunci ba ba mu iya sakin hannu ba za a fahimta addinin mu ba addinin marowata annabi ba marowaci bane ba ƙauye ne ya zo musulunta ya ce zai koma ƙauyensa annabi ya ɗibi rago ɗari ya bashi ya ce gashi a yi tsaraba ya je badalar ƙauye ya yi ihu duk mutanen ƙauye suka ce lafiya ya ce lafiya kalau ya ce ku je ku musulunta fa inna muhammadan yu'ti afa aman la yakhsha al-faqara muhammadu kyauta yake baya tsoron talauci yanzu wannan shehi zai maka haka ko sayyidi babu sayyidi jira yake ka fitar ka bashi aha ka gani ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka wallahi azimi jama'a yanzu in ka shiga cikin tudun wadannan ko gyalle su ko cikin zaria ko cikin muciya ko cikaji ko hayin ojo akwai tsofaffi fa suna nan ba su da yadda za su yi a duniya ba ta taba haihuwa ba ba da ba jika ga tsufa ba rashin ba lafiya ba wuta ba ruwa ba ta da kuɗin haya a MTN network aka sa from the grassroots wani shiri da suke da safe wata tsohuwa wallahi kana da imani sai kai kama ka fashe da kuka a Lagos ta ce dan Allah zo a taimake mu ba ni da ɗa ba ni da jika wata shida ba mu da wuta ga sauro ba ni da kuɗin siyan maganin sauro ta ce I take God beg them I take God beg them ta miƙa musu Allah ta ɗauki Allah tana roƙonsu don Allah ta ce don Allah ita ba ta da kowa a duniya a taimake su irin waɗannan tsofaffin ne sayidina umar yake yawo da daddare je ya share musu gado ya share musu katifa maganin kuɗin cizo ya zuba musu ya gyara musu ya hura musu wuta dattijuwa tana makyarkyatar sanyi ya lullube ta ta kwanta lafiya haka yake bi har gari ya waye yanzu wannan ciyaman zai haka wannan kansila zai haka wannan ranka ya daɗe zai haka to in ba za su yi haka ba ba za su ɗibi kuɗin gwamnati a kyautata wa jama'a ba ku ji tsoron Allah wannan siyasa ba wani dandali ne na a ɗibi kuɗin jama'a ai ta ƙara aure ai ta ƙara 'yan mata zawarawa canjin motoci canjin riguna karkata hula canza riga wallahi azimi annabi ya ce inna ha satakunu nadamatan yawmal qiyama wani sahabi ya ce ya manzon Allah mene maka ne ana ta naɗa naɗa political appointment wani an sa shi chief kaza wani director kaza ni kuma ina gefe na yi shiru kuma CV ɗina na hannunka ya aka ne ya manzon Allah ni laifi nai manzo Allah yake kai ka daina roƙon shugabanci wallahi duk wanda ya sai ya rena kan shi ranar kiyama dubi abin da annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku mai kiwo ne kowa sai an tambaye shi game da kiwon shi kiwo ya kai kiwo aka ce yaron gida wai shi ma mai kiwo ne boyi boyi house boy ranar kiyama sai an tsaye da yaron gida an tambaye shi domin shi ke kula da kicin shi ke kula da kaza shi ma oga ne anan yana wawusa yana sama da faɗi yana ragewa yana kaza duk sai an bincika balle kai da ka kula da al'umma dubu biyar ko dubu ɗari ko miliyan ka kyautata musu sai ka ji daɗin roƙon Allah gafara abin da baka kyautata a kai amma gaba ɗaya kai da kanka da za a ce hasanatun ka suka fi kyau ko sayyi'atu sai dai ka ce Allah ya kiyaye kai ka san mugun aikin ne yafi yawa Allah ya kiyaye to shi dai malam ya ce lallai dai a rinka ainihin wato umarni da kyakkyawa ka a rinka magudi waftirafil kalima sannan yana daga cikin ainihin wato ayyukan barna raba kan al'umma raba kan musulmi jama'a raba kan al'umma addinin fir'auna ne fir'auna ne ke da siyasa siyasa irin ta raba kai Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an fir'auna ne ya samu ɗaukaka a bayan ƙasa sai ya rinka raba kan mutane ƙungiya ƙungiya ya rinka raba su don me sai ya rinka yastabifu ta'ifatan minhu ya rinka raunatar da su kaɗan kaɗan in ya- haka bature ya ce divide and rule yanzu ka samu gwabjejiyar doya yadda zariyar nan take a dafa maka ita ta dahu lugub don Allah kana da makogoron da zaka iya saka ta ka haɗiye ta haka ba za ta haɗi ba amma in ka yanyanka ta sira-sira kana ɗauka sai ka ga gaba ɗaya ka lamushe ta kana muzurai haka ne ko ba haka ba haka al'amarin ne yake ya jama'ar musulmi saɓani mu fahimci cewa saɓani babu shakka ɗabi'a ce ta ɗan adam sai an yi saɓani wane ya ce kaza wane ya ce kaza wannan tun da waɗanda suka fi mu tsarki da ilimi da ɗaukaka sun yi haka babu shakka haka za ta iya samun mu su ne sahabbai amma me ake gudu wa saɓani shine mugun tasiri dan ni da kai mun saba wannan fa bai bada damar in ce ba zan bi ka sallah ba wannan bai bada damar ka ce baka bi na sallah ba wannan bai bada damar tun da an rabu to shikenan kowa ya kama gaban shi a'a kai ka ce kaza ni na ce kaza to yanzu muna tare sai mu kokarin takura sabanin mu kokarin fahimtar juna sai Allah bai sa mun fahimci juna ba sai mu ce shikenan wannan ba matsala bace a wuce ta a ci gaba a'a sai a ce to tun da dai an rabu akan kaza to an rabu kenan har abada shi yasa komai yake dargajewa to malam yace yana daga cikin mugun aiki yana daga cikin ta'adi raba kan al'umma wa zuhurul bid'a da kuma bayyanar da bid'o'i kai ka bayyana ko ka bari a bayyana ko ka taimaka a bayyana waɗanda za su yi bid'a ne ka ba su janareta ne ko ka ba su lasifika ko ka ba su fili ne ko ka sai musu wuri a gidan rediyo babu shakka wannan na daga cikin ta'adi wa takasul fil jihad da kuma kasala wajen jihadi to jama'a kun ji fa kasala a wajen jihadi yana daga cikin mugun aiki wal hukmu bi ghairi ma anzalallahu da hukuntar da abin da ba Allah ya saukar da shi ba wannan ma yana daga cikin munanan ayyuka ko kuma a ce yana daga cikin munanan ayyukan da suka fi kowaɗanne zama ta'adi duk barna gaba ɗaya ta gama karewa akan hukunci da abin da Allah bai saukar da shi ba duk abin da aka ce ba Allah ya saukar da shi ba aka ce shi za a sa ya zama hukunci barna ta gama biyo baya baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya ce wa'alamu anna Allah shadidul iqab ya jama'a ku sani da cewa Allah mai tsananin uquba ne liman yukhalifuhu ga duk wanda yake saba ma Allah madaukakin sarki fastajibu lima yad'ukum ilayhi ar-rasul dan haka ku amsa wa abin da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake kiran ku zuwa gare shi fa huwa domin shi manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama innama yad'ukum lima yuhyikum yana kiraya ku ne zuwa ga abin da zai rayar da ku fa salawatullahi wa salamuhu fil akhirati wal ula Allah ya ce wazkuru na'am واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Allah madaukakin sarki ya ce wazkuru ya ku jama'ar musulmi ku tuna iz antum qalilun yayin da kuke a da yan kaɗan ne mustad'afuna fil ardi abu bai raunatawa a bayan ƙasa an fi ƙarfin ku kun yi rauni ba ku da ƙarfi an tattake ku ai ardi makka malam yace nan ana tunasar da sahabbai ne su tuna sa'ad da suke a ƙasar makka imam muslim ya ruwaito hadisi daga sahabi khabbab ibn al-aratti Allah ya kara mishi yarda yace tsanani yayi tsanani gare mu muka kasa jurewa muka je muka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na kwance na lullube da wani bargo a jikin Ka'aba muka ce ba za ka roƙan mana Allah ba mutanen nan sun gallabe mu ya manzon Allah manzon Allah yace ku yi hakuri kuna da gaggawa ne al'ummar da akan kama mutum saboda imanin shi a sa zarto a fafara shi sai an raba shi biyu wallahi wannan misalin sai ka je gaban kafinta yana raba katako za ka ga muhimmancin shi katako a ce za a tsaga shi a tsaye ka duba in ana fafura shi dubi yadda yake fitar da jijiyoyi a ce za a ɗauki zarto a sanya a kan maɗigarka da ranka da lafiyarka a rinka gogawa har sai an zo ma- madatsar duburarka a raba ka biyu amma wannan bai sa su sun kafirta ba a samu kunna karfe a rinka tsokalawa a tsakanin tsokarka ana taje tsokar jikinka amma wannan ba zai sa ainihin ka bar addinin ka ba mu duba sahabi ainihin na annabi sallallahu alaihi wa sallama Khubayb bin al-Ansari wanda kafirai suka kama shi suka je za su ainihin kashe shi suka fitar da shi wajen harami suka sa reza suna tsaga jikin shi sai su ce yanzu ya kake ji da muhammadin ka ake wa haka yace Allah ya tsare shi yanzu da nake wannan halin bani san in ji kaya tana suka shi sallallahu alaihi wasallam ka ji manyan ahbabu kenan ina kungiyar su ina ɗariƙar su su dan Allah suke in waliyan Allah ne akwai waɗanda suke kuma waliyan Allah da suka fi waɗannan amma kaga ba akan ba madariƙar su ashe ba waliyan Allah ake bi ba tireda ce ake da sunan wasu karti ya kamata kanmu ya waya Allah ya shiryar da mu wannan irin wahalar da khabbabu yake sha aka ce har sai da ya rera baituka na waka yake cewa walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi shakkin kana lillahi masra'i wa dhalika fi jambil ilahi wa in yasha yubarik ala ausali shilwin mumazzai yace wallahi ban damu ba matukar zan cika da kalmar la ilaha illallah da gaba zan fadi da baya zan fadi an tsatsaga naman jikina duk ma yadda aka yi wallahi ban damu ba yace ilallahi ashku gurbati ba'da qurbati da Allah nake kai kukan bakin ciki da halin kaskanci da wulakanci da samu kaina Allah nake gayawa kawai haka suka kashe bawan Allah manzon Allah yayi bakin cikin wannan abu yayi addu'a ya tsine mutanen nan albarka a sallah ya jama'ar musulmi wannan bai sa sun bar addini ba shine Allah yake cewa ku tuna sanda kuke kasar makka a lokacin nan kuna masu rauni takhafuna an yatakhaffafakum nasu kuna jin tsoron kan mutane su fafce ku ya kaga ake kashe fitila a ce babu wutar lantarki ana cikin wutar ainihin wato fitila a ci balbal ko fitilar kwai sai ainihin nefa ta kawo wuta ka duba yadda ake sa baki a yi puf sai fitilar kwai ta mutu ko a ci balbal ko a lokacin haka sahabbai suke zaune suna tsoron kawai da zaran kafirai sun fafce su za su gama da su ya akhudhukum al-kuffar ku tuna lokacin da kuke tsoron kar kafirai su kama ku bi sur'atin cikin ainihin gaggawa su hallaka ku fa'awakum ila al-madina sai Allah ya tattara ku ya kai ku zuwa ga Madina wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya karfafe ku da nasarar shi yawma badrin a ranar badar bil mala'ika Allah ya turo muku mala'iku dubu biyar suka agaza muku wa ghairihim da waɗansu ma daban waɗanda ba mala'iku ba wa razaqakum min at-tayyibati sannan Allah ya azurta ku daga daɗaɗan abubuwa al-ghanaim ganimar da kuka samo daga ainihin mutanen Makka baki ɗaya ya ku jama'ar sahabbai ya ku musulmin da kuka bi Allah kuka yi jihadi kuka yi nasara Allah ya yi muku haka ne la'allakum tashkuruna ni'amahu dan ku gode wa ni'imar shi wa tujibuna da'awatahu kuma dan ku amsa wa kiran da yake muku ila ma yazidukum hayatan Allah yana kiran ku ne zuwa ga abin da zai ƙara kyautata rayuwarku wa yazidukum min ni'amillahi maulakum kuma Allah na kiran ku ne zuwa ga abubuwan da za su ƙaro ni'imar Allah wanda yake shine mai gidanku bayan da malam ya gama fassara mana wannan aya sai ya ce thumma innal amwala wal thumma innal amwala wal aulada sannan kuma su dukiyoyi da ƴaƴaye qad tuqidul insana anil istijabati so da dama dukiya da 'ya'ya sukan zaunar da mutum ya ki amsa wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khaufan yana tsoron in ya je jihadi bai yiwa a kashe shi dukiyar shi ta tarwatse 'ya'yan shi su tagayyara wa bukulan ko kuma ainihin saboda rowa alaiha rowar dukiyar kar ta kare yana ga in ya amsa an tafi jihadi za a nemi ya ciyar da kaza ya sayo musulmi kaza ya yi wa musulmi kaza saboda irin wannan rowar galibi takan sa wani sai ya ja da baya wa shafaqatan wani kuma yana tausaya wa 'ya'yan shi kai ya zama bayan an kashe shi 'ya'yan su koma su tagayyara kama hasala li abi lubaba kamar yadda ya faru ga wani mutum mai suna abu lubaba marwan ibn abdul munzir asalin sunan shi marwan dan abdul munzir wa qad ba'athahu sallallahu alaihi wa sallama ila bani quraiza annabi ya aike shi ne zuwa ga ainihin yahudawan bani quraiza liyanzilu ala hukumihi dan su sauka akan hukuncin shi fastasharuhu sai suka nemi shawarar shi fa ashara ilaihim annahu dhabhu sai ya nuna musu cewa ba fa wani abu bane yanka su za a yi wannan kissa ce doguwa malam ya takaita mana wadda dunkulalliyar ta ita ce sa'ad da annabi ya iso garin madina ya samu akwai mushrikai a madina akwai yahudawa akwai kiristoci sai annabi ya kira wakilansu aka yi zaman taro ya ce da mu musulmi da ku baki ɗaya mun haɗu akan abu ɗaya shine zaman garin nan duk wani bala'i da ya afko mana a garin nan mu haɗa kai mu tunkuɗe shi mu dawo mu ci gaba da zama wannan kirista wannan ba yahude wannan ba maguje wannan musulmi kun yarda eh an yarda duk aka sa hannu aka tashi akan haka ana nan sai kafirai suka yi gudunmawar goron yaƙi suka yi ta gayya suka zo suka taru suka kewaye madina akan an zo za a ritsa annabi sallallahu alaihi wa sallama wai madina ake so wai a ce wai madina an da attack kamar yadda a america an da attack Allah kuma ya ce never and ever ba zai yiwu ba bai taba yiwuwa ba a ritsa madina wal madinatu khairul lahu madinatu rasuli a ritsa ta a ce wai an ritsa musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallama hankalin shi ya tashi sahabbai hankalin su ya tashi munafukai kuma suka samu yadda za su iza wuta suka ce to yau an ce Allah yana tare da mu sai a nuna mana yadda taron take gashi an ritsa mu ba yadda za mu sai annabi ya ce to yanzu jama'a ya za a yi sai salmanul faris ibnul islam salmanul khair ya ce mu a ƙasar mu ta farisa idan aka ritsa mu yadda muke sai mu haƙa mu kewaye garin da gwalalo abin da ake nufi da gwalalo shine ramin da ke gindin ganuwa kamar gano wannan tamu ta zariya sai a bi gindinta kuma sai a haƙe shi da rami yace sai mu zuba sojoji a saman wannan ganuwa duk sa'ad da wani maki ya taho zai gaba idda zai ya haura in kuma yace bari ya dira cikin ramin ya biyo a hankali ga sojojin mu na sama su harbe shi ya kwanta dama a nan cikin ramin Salman al-Farisi ya bada wannan shawara annabi ya na'am da shawara nan da nan aka je ana haƙa ana cikin haƙa sai wani dutse a cikin rami aka rasa yadda za a yi da shi sai aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ɗauki gatari ya datsu wannan dutse sai dutse ya wuta annabi ya ce an nuna mini mun ci farisa annabi ya sake dukan dutse sai wuta ta tsalle sai annabi ya ce an nuna mini mun ci rum sai munafukai suka ce kun ji kuri muna nan an ritsa mu wai mun ci farisa da rum kaji muna nan afghanistan a cikin kandahar wai ce mun ci america mun ci japan kaji kuri munafukai nan da nan suka yi ta yadawa ka ji kuri dan Allah mu yi kokari mu ci waɗannan ma da suka kewaye mu mana amma wai mun ci Farisa mun ci America mun ci kaza ƙarya ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza da Allah ya tashi nuna allantakashi Allah da ke tare da muminai kafirai ba su tare da Allah sai Allah ya tunkuɗo iska guguwa ta taho sa Abu Sufyan lokacin sune shugabannin maguzawa fa sune su Putin a lokacin nan da manya-manyan arna yan bukkar da suke ciki iska duk ta kaɗe ta abu sufiyana dafa raunin shi ya sheka da gudu ya ce wannan irin iska adawa ce suka watse da suka watse sai ya zan wakafallahu almu'minina alkita Allah ya isar wa mumine game da yakin mumine sun huta ba su harba komai ba to yanzu waɗannan kafirai na cikin garin Madina sai aka samu wasu daga cikinsu suka kula da amanan nan suka ce lallai kam su ba za su fita su yaƙi waɗannan mutane da suka zo yaƙar Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam amma in har suka shigo gari to ba shakka za mu haɗu mu yaƙe su don mu cika alƙawari to su ko banu quraiza sai suka saɗaɗa sai suka zara jiki sai suka je suka haɗa kai da waɗancan kafirai to yanzu Allah ya kori waɗancan kafiran to an dawo gida to ko yan Northern Alliance aga yadda za a yi da ku ko yan tahalufu shamali to shikenan yanzu an dawo gida annabi ya aje kayan yaƙi sai mala'ika jibril ya zo ya ce yanzu kai haka aje kayan yaƙi annabi ya ce yi to ai yaƙi ya ƙare jibril ya ce ina mu ba mu aje ba ku mala'iku ba ku aje ba eh to ina ya rage kuma aka ce banu quraiza northern alliance ba sun ci amana ba sun hada kai da america da kaza kaza kaza kaza to a wuce banu quraiza eh aka wuce manzo Allah ya ce kar wanda ya sake cikin ku sai dai ya sallar la'asar a banu quraiza sahabbai suka kwashe da gudu aka tafi kowa da makami aka je aka ritsa wannan gari kwana goma sha bakwai ba fita ba shiga ba ka je ka yi awo babu ka je ka aunar kana da madararka ta ƙare sukari ya ƙare ga kada yayayyen yaro ta ce zai sha ya za a yi kaga kuka wannan yaro uwar shi ta mutu ba kamu ya za a yi saralak ta ƙare dole ka fita kuma ga sojoji sun tsara garin wannan dattijo zai je awo ba dama da tsanani ya musu tsanani kwana goma sha bakwai shine sai suka ainihin zauna suka yi miji suka yi taro suka ke mu zo mu samu wani daga cikin musulmi wanda da namu ne ba yahudi me yiwa mu ji me muka yi ne ka san lokacin da munafiki yayi munafinci in aka ritsa shi kuma sai ga nan da nan sai ga ya dauko tarbi sai ga ya tara sallallahu alaihi wasallam wai kai ma fi ka iya salati shi kaman ma zai mutu saboda tsoron Allah ka ji mugu to saboda haka nan da nan kawai wai me suka yi wai ma su sun manta sun yi laifi shine sai ainihin wannan sahabi ainihin abu lubaba suka zo sai suke ainihin tambayar shi su bane quraiza don Allah mutumin naku me kake ganin zai mana ne aka ce sai ya nuna wuyan shi haka ya haka yanka a yanka ku kawai za a yi haka al'amarin ya faru aka je aka fito da su baki ɗayan garin sai aka ce a je a kira sa'ad ibn mu'az wanda da rabran faba ne a cikin su fasto ne babban malami annabi ya ce kaga kai ka musulunta amma yan uwanka ne kabilar ka ce yahudawa ne Kai musulmi da kake kabilar su duk hukuncin da kai da shi ya yarda sai ce ai ba wani hukunci da ya wuce a tattara su duk baki ɗayan namijin da aka ɗaga haɓar shi aka tabbatar ya balaga wa yanka shi wanda duk bai balaga ba to ya zama bawa matansu da ƙananan yara duk sun zama gani mai yaƙi yanzu Allah ya ce kayi hukunci daidai da hukuncin Allah a saman bakwai haka aka yi layin su aka zo aka rinka kama su ana yanka su ɗaiɗai da ɗaiɗai sai da aka yanke duk wani balagaggen garin tas sahabin da ke ba da labari ya ce ni ma Allah ya so ni an ɗaga haɓa ta a gaban balagaba na kuru shi ya kai labari ba don haka ba da maiwa ma ba mu samu rahoto wannan ainihin abu da su banu ƙuraiza suka yi sai ya zama shi ne kyakkyawan misali na duk wasu kafirai da suka ci amanar musulmi to in musulmi ne suka ci amanar musulunci fa to za mu zo mu ji hukuncinsu amma yanzu abin da malam yake cewa ‘ya'ya da dukiya sukan zaunar da mutum ya ki amsawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faru ga wannan sahabi Abu Lubaba a yayin da aka tura shi manzon Allah ya tura shi zuwa ga kabilar Bani Quraiza cewa ya je tattauna da su garin tattaunawar sai suka nemi menene bayani yace ai yanka ku za a yi to shikenan ya faɗa musu wannan sirrin ne li anna iyalahu wa malahu fihi saboda iyalin shi da dukiyar su na da dukiyar shi tana tare da su sai ce fa mukhalafatu nabi sallallahu alaihi wa sallama fi mithli hadha saba wa manzon Allah a irin wannan hali ka je ka dauki sirrin manzon Allah ka tona shi a wurin kafirai inaniyatun wa khiyanatun wannan ainihin wato inaniyatun wa khiyanatun wannan nisan nisanta kanka kake daga musulmi kuma cin amana ce lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam cin amana ce ga Allah cin amana ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sa'iril muslimina da kuma ainihin sauran musulmi haka abu ya faru a ƙasar nan jama'a aka samu bawan Allah mutumin kirki dattijan arziki namiji uban yan boko sardauna Ahmadu Bello ya je wani gari da yake duk garin musulmi ne baki ɗaya amma sarkinsu kuma arne ya ce ku kwantar da hankalinku in Allah ya so za a cire muku arnan nan musulmi ne zai muku sarauta daga yanzu har kiyama ta tashi in Allah ya so suka ce madalla ranka dade madalla amma abin takaici sai suka zara jiki sai aka je aka samu wannan bakin arne aka ce kai sardauna fa ya ce zai cire ka dan haka ka je ka tuba ka je kwanta gaban sardauna to ranka ya dade ne ne maka ni yaron ka ne ina laifi a kira ni a min faɗa kaza kaza kaza an ce za a cire ni yace aka ka samu labari yace jama'a ce suka zo suka gaya min suka ce ka ce ba ka tona ni har ne sai kaza kaza kaza yace to ka je ka zauna kai ta mulki har abada su kuma ya je ya same su yace ko kuma ku tafi tunda arne kuke so shugabance kun Allah so arne ne zai ta shugabanta dan haka gashi nan daga bango sai fambot ke mulkin su bakaken arna ne ke mulkar su Allah ya kiyaye shi yasa wallahi musulmi ku iya da bakin ku wallahi ba daidai bane ka je ka dauki sirrin ku na musulmi ka je ka kai wa bakaken arna kai ko munafikai ma kai ko a tsakanin musulmi ma aka waro ka aka ce ka zo za a yi mitin da kai ba daidai bane ka zo kuma ka fasa asirin mitin din nan don inda ana buƙatar kowa ya ji da tun farko sai a jama'a ya zai zama mu musulmi ba mu da linzami a bakin mu to duk mutumin da ya zan yana ainihin ɗiban sirrin musulmi yana kaiwa makiya babu shakka wannan yana nesanta kanshi da musulmi ne wannan kuma yana cin amanar Allah ne da manzon Allah da sauran musulmi dan haka fala budda min tanbihi ilai babu makawa dole a faɗakar da musulmi game da wannan musulmi ku faɗaka fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu na'am يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai la takunu Allah war rasula kar ku ha'inci Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala ta kuno amanatikum kar ku ha'inci amanar da ke tsakaninku ko da kanku ma'atumintum alaihi abubuwan duk da aka amince muku akai min addini wa gairihi na daga addini da wani shi ko magana ce wani ya gaya maka kakka je ka faɗa wani sayyidina abubakar siddiq sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma abokin annabi sallallahu alaihi wa sallama babban aminin shi wannan amanar tana tsakanin annabi da abubakar tun annabi bai fara da'awa da wa'azin musulunci ranar da matar ɗaya daga cikin sahabbai take lokacin da hafsa ɗaya daga cikin sahabbai ke aurenta sai ya kwanta ya mutu tana cikin takaba sai annabi ya ce wa abubakar kaga ko in hafsa ta gama takaba in allah ya so zan aure ta amma ka bar maganan nan tsakanin ni da kai umar bai san annabi da abubakar sun yi wannan shiri ba shi kuma umar ya tashi ce da ta gama takaba sai ya zo ya samu ainihin abubakar shi umar ya ce ya ababakar me zai hana ka aure 'yata hafsa sai abubakar ya gum ya ƙi cewa i ko a'a abubakar ya yi haka ne saboda kar ya ce e ya zan ya ci amana kenan kai kuma babban aboki da aka zo aka ce kai kuma za ka raka ni taɗi ka ka kai kuma a ji an ɗaura maka aure a ga za akwai cin amana ko kar kuma ya ce a'a mai yiwa abokin shi manzon Allah ya janye shi kuma mai yiwa yana so kuma ya ce a'a don haka sai ya ja baki ya shiru Umar ya ji zafi ya zan zo maka tallan yata kuma abin ma wulakanci ne kaza kaza sai ya tafi bayan kwana biyu sai annabi ya bayyana da kanshi yana son wa yana son hafsa a lokacin abubakar ya kira umar ya ce ka ji dalilin da ya sa da ban baka amsar e ko a'a ba na bari akan in ya shiga shi kenan ni dama ban matso ba in kuma bai shiga ba ni kuma in shiga shin muna iya wannan amanar a tsakaninmu mutum ya kira ka ya gaya maka amana amana tsakanin shi da iyalan shi shi da iyayen shi shi da kasuwancin shi shi da harkar shi da kullum kana iya rike wannan amana kuma ba dan ta kife akan amana irin dan adam fa karanta ahzabi kaji Allah yake inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insan sama akai mata talla zaki iya daukan amana tace ina zan iya ba kasafa ta ce ina abin ya fi ƙarfi na duwatsu za ku iya suka ce wane mutum dan adam tun a zo kai sai ce a kawo ka karanta ayar da kyau zaka ga ishara kenan inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha dan adam an ce urida alaihi aka ce wa hamala hal insan shi sai ce a kawo mu za mu iya nan da nan sai karba sai Allah yake innahu kana zaluman jahula shi ma dan adam saboda azzalimi ne ya zalunci kanshi ne da ya dau abin da ya fi karfin shi kuma jahili ne bai san amana ba karfin amana ya kai a ranar alkiyama hadisi ya zo cikin sahihu muslim ku karanta riyadus salihin annabi yace za a ajiye amana da sadar da zumunci a gefen wuta gefen siradi kana taka siradi in ya zan ka taba cin amana sai kafa ka ta silbe kasa in ya zan ka yanke zumunci sai kafa ka ta zame kana iya kula da amana amanar magana amanar dukiya amanar kaza amanar kaza amanar kaza bahaushe ya yi hikima da yace ba a yi ciki don tuwo ba kawai amma a yanzu kokari kake a gama baka labari kaza akan amana kaza kai kuma ka je ka juye haka ya kari wanda amana ta waye gari ta zama abace mai karfi a mutanen da kamar yadda hadisin bukhari da muslim ya nuna wani falke ya je kasuwanci ya gama kasuwanci kudin shi sun kare ga kaya sun yi araha ga kuma wani shi bai da sha'awar ya sari ran ba su san juna ba wannan bawan Allah yake bawan Allah na ga kudi wurin ka baka da bukatar siyayya ka juya mini mana yake to ban san ka ba zan ɗibi dukiya ba ka wane ne zai tsaya maka sai ya ce Allah ma'ana Allah ne garanto din da zai tsaya mishi to yanzu in ka gudu baka dawo ba zai biya ni yace Allah yace shikenan tunda ka ce Allah bari baka sai ɗiba ya bashi ba su san juna baran nan suka haɗu yaushe za ka kawo ya ce ranar kaza ga watan kaza mu haɗu a wannan ainihin tashar jirgin ruwa gari ya waye mishi ya haɗo kuɗin nan tsaf ya zo ya nemi jirgin ruwa ran nan a ƙauyensu shi kuma babu da ya rasa yadda zai sai ya ɗauki ice ya faskara biyu sai ya shirya kuɗin nan ya rubuta takarda ga kuɗin wane da wane da wane da wane sai nannaɗe nannaɗe sai ya ɗaga icen ya ce ya Allah da sunanka na ɗauki wannan amana Allah maɗaukakin sarki don izzaka ka isar zuwa ga wanda na ciyo daga gare shi sai wurga cikin koki sai koma gida sun yadda da Allah sai Allah bai ba su kunya kai ko yanzu kana ganin anya abin faɗi girgire ne kafa mu cika tafiya da nisa don haka sai kullum Allah yake baka kunya akan abubuwa amma su suna da garanti akan Allah don haka Allah bai taɓa ba su kunya ba wancan bawan Allah shi kuma ya yi jira ya gaji har ya juya zai tafi to yanzu ashe bawan Allah nan ya ɗauki sunan Allah ya ci amana o zamani ya canza kaza kaza sai hangi ice na yawo akan ruwa yake to barin ɗan wannan jiya faskara ko tuwo ai mana yana zuwa ya datsa ice sai ga ice ya dargaje ga kuɗi ga wasiƙa sai ya ce o ashe kaga sakon shi ne Allah ya kawo Huzaifatu ibn al-Yaman yace na rayu a wani zamani lokacin da ina yadda da kowa mai amana musulmi ko kirista ko da yahudi yace amma a yau ina rayuwa a zamanin da hatta musulmi sai wane da wane nake iya hudda da su wannan fa yana magana tun zamanin sahabbai kenan duniya ta fara rikicewa a yanzu fa to da wannan ne canjin amana lalacewar amana yasa yanzu duk matsalar da a da shaida mutum biyu to yanzu ya kamata a yo gayya shi yasa kaga malamai a fiqh suka ce ai shaida an aka daura aure mutum biyu ya isa amma sai suka zo mai adawi al'adawi sharhi da ta'liqin risala ko sai yake cewa a yo gayya saboda al'amari ya lalace na jama'a yanzu amana ta yi karanci ana so a samu aminai adilai mafi karanci mutum biyu su shaida daurin aure ga ka kai da zaka ba da ya ga wanda zai karbi ya sannan a samu wasu mutum biyu su shaida ka bashi ya karba akan sadaki ka ba to ta iya yiwa mutane biyun nan samo adilai aminai akwai wahala ya ka ce don haka sai a yi ta sanarwa gidan rediyo ne jaridu ne jama'a za a ɗaura aure a zo a tare a ɗaura aure don dai in Allah ya so kar a rasa mai gaskiya daga cikin su koda za ta rikice dan yanzu kuwa iya ɗibo mutum biyu ku ɗaura aure daga kufe su ran da ta rikice in aka zo aka ce na yaya da kai aka ɗaura auren nan ce kai da Allah ni na manta kai da Allah ba ni son rikici an je an kara mai dubu biyu dan haka yake wani ya kauce ka gani saboda dubu biyu ya ci amana to saboda haka sai aka ce a tattaro jama'a da yawa haka matsalar ganin wata hadisin imranu dan husaini annabi yace khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum annabi yace mutanen da suka fi ko wadanne alheri sune mutanen zamanin shi sannan waɗanda suka bi bayan su sannan waɗanda suka bi bayan su sai yace sai kuma al'umma su zo suna ba da shaida tun ba a tambaye su ba suna ƙarya ba sa gaskiya suna cin amana ba su kula da ita sai annabi ya ce za ka ga kiba da zalunci ya bayyana a cikinsu to ka duba irin yadda aka ake rayuwa a wannan zamanin a yanzu mutum ne za a ɗauke shi ya je shi da zir lauya ne ko ba lauya ba dattijo ne ko ba dattijo ba har sai aka waye gari a yanzu in ana rikici ba a iya tantance cewa gaskiya za ta bayyana ko an je kotu me yasa saboda babu musulmi a saboda babu masu kula da amana shine Allah yake cewa ya ku muminai ku ainihin wato ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku ainihin kula da amanar da ke tsakaninku amana addini ce amana ce ta wata hudda kar ku sake ku ha'inci amanonin da ke tsakaninku wa antum ta'lamuna a halin kun san cewa wal halu ta'lamuna an qad waqa'a minkum khiyana a halin kun san cewa ha'inci ya abba tsakaninku kar ku sake ku ci amana Allah madaukakin sarki kiyaye Allah yake wa alamu annama amwalakum واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alamu ku sani ya ku jama'a annama amwalakum wa auladakum fitina lallai dukiyarku da 'ya'yayanku fitina ce wannan ba ana tsoratar da kai game da tara dukiya da 'ya'yaye ba ne amma ana faɗin nau'i na daga cikin fitina ko kuma ɗabi'ar wata dukiyar da wasu 'ya'yaya saboda galibin 'ya'yaye da dukiyoyi sukan zama fitina ga masu su me kuɗi nawa ne kaga ya iya zama ya tarbiyyar 'ya'yan shi me mulki nawa ne kaga ya iya zama ya tarbiyyar 'ya'yan shi mutum nawa ne ya mallaki 'ya'yaye da yawa kaga ya iya zama ya tarbiyyar su to irin waɗannan 'ya'yan da dukiyar ne Allah yake cewa ku sani da cewa dukiyoyinku da 'ya'yayanku ai fitina ne domin in ka ɗauki abin cewa wannan umumi ne yanzu dan Allah dukiyar abubakar fitina ta zama ko alheri alheri ta zama 'ya'yan abubakar fitina suka zama ko alheri alheri ashe ba dukkan 'ya'ya ne suke zama fitina ba ba dukkan dukiya ce take zama fitina ba amma kai ne kuɗi ko kai ranka ya daɗe ishara ake maka akan cewa in ka shagaltu game da 'ya'ya da dukiya za su iya mai maka al'amarin ya zama fitina yanzu don Allah mutum nawa ne kuke gani ya tara miliyoyin kuɗi yake iya zama yake tarbiyyar 'ya'yan shi da safe ya fita ofis ko ya fita shago ko ya fita kasuwa ba abin da ake sai a bugo waya nan a yi lissafi nan a aika da katon kaza nan za a aiko da kaza nan a shigar da kaza nan a fitar da kaza nan mai yiwa karfe shida ya fita kasuwar bai ga tashin 'ya'yan shi ba bai ga sun yi sallar asuba ko ba su yi ba sun je makaranta ko ba su je ba ba abin da ya shafe su ya ɗibi al'amarin su ya danka ga hannun mata mata kuma suna iya tarbiyya amma ba duka ba sannan da daddare ya dawo ya dawo kuma zai zama lissafi ne yana cikin lissafi sai a bugo waya daga wuri kaza shi kuma zai buga wuri kaza wane zai bugo mai wane zai zo za a yi lissafi sha biyun dare kuma ya kwanta bacci ba abin da zai sai mun shari da jin rago yadda ka san jaki gari ya waye kasuwanci shi kenan ya shagaltu da neman dukiyar da kula da ita ya tozartar da 'ya'yan shi sai a waye gari ga makudan dukiya ya bari ga ɗimbin 'ya'ya ya bari babu tarbiyya irin waɗannan 'ya'yan ne zaka ga sun zama 'ya'yan su je GRA da rana tsaka da watan azumi a bankare musu gafasshen rago suna ci suna zinace zinace suna shan giya da watan azumi wallahi azimi waɗannan abubuwa babu shakka akan faruwarsu 'ya'yan musulmi ne 'ya'yan masu kuɗi ne amma ba su yi tarbiyyar su ba to irin wannan 'ya'yan da irin waɗannan dukiyoyin to su ne Allah yake cewa 'ya'yanku da dukiyoyinku fitina ne lakum gare ku irin waɗannan dukiyoyin fitina ne domin saddatun an umurin akhira irin waɗannan suna toshe ku daga al'amuran lahira wa anna Allah indahu ajrun azim lallai Allah madaukakin sarki in kuka zage kuka bi shi akwai lada mai girma a wurin shi fala tafutuhu kar ku sake ainihin al'amarin ladan Allah ya kubuce muku bi mura'atil amwali saboda kuna kula da dukiyoyinku wal amwali wal auladi bi mura'atil amwali wal auladi kula da dukiyoyi da ‘ya'yaye kai ya sa ku yi asarar lada mai girma wanda ke wurin Allah, wal khiyanati li ajlihim da kuma ainihin ha'intar addinin Allah saboda kula da ‘ya'ya da dukiyoyi. Na taɓa baku wani labari wanda haka al'amarin nan ya faru. Muna filin jirgin saman jidda muna jiran jirgi ya zo ko ba ya zo ba. Wani alhajin Kano muna hira da shi. sai yana tambaya to kai ina tsaraba ka muka ce ga ta nan ga ai littattafai ne to bai ga kaza kaza akwati za a kara aure za a kaza za a kaza za a kaza muka ce to mu ɗalibai muna koyan karatu muna koyan tsarki muna koyan abubuwa ai mu ba akwati ya kamata ba ba kaza te sun te sun na yara ba littafi da za a koya addini shi ya dame mu sai tambaye ni yace yaya kuke da ya to ka san su akwai wani nau'i na reni tunda wai sun san mu muna yara wai sai ce ya kuke da yaran nan Ja'far na Kano sai na ce a abokina ne sai ce haba ko da na ji to shi yake na kalto min wani labari a lokacin wanda ni ban ma san shi ba yace shehunnan mu haka ya faɗi yanzu ina direct speech ne ina ba da labarin nakali nake abin da ya faɗi yace shehunnan su na ɗariƙa suka kai ƙarar ja'afar gidan sarkin Kano ga wani yaro ya zo yana zagin malaman su yana zagin su kaza kaza kaza kaza shikenan sarkin Kano kuma dama malami ne dan dan SAS ne ya yi sakandare ta arabiya ne sas wannan da ke kano don haka ba tsaya za a ce a nuna fin karfi a nuna kaza a a to shi kenan to yanzu a je a kira ina malam jafar din a kira shi da ya tashi dan hikima dan duk inda kaga ana hayaniya fa ba karatu ne fa daga shi sai malam abdulwahab suka je su biyu rak su biyu rak suka je su ko suka gayya ka san yan dariƙa akwai barazana tun daga riga sai ga dan dariƙa ɗaya riga goma a jikin shi saboda rinto in ya sa wannan ya kawo wannan ya sa sannan ya kawo alkyabba ya dora sai kuma ya kawo wani cima kasa a wuya ya rataya kuma ya kawo wani rawani ya kiba ga kuma makawuya ga tarbi a hannu ni shi kadai amma kayan wanki guda ne a ciki saboda haka su suka gayya suka je suka cika fada shi ko daga shi sai malam abdulwahab suka tafi annabi musa ba da shi da haruna suka tafi ba ko ga ya aka yi ba ga yabban ni isra'ila ba haka suka je aka ce to kai gashi sun kawo karaka sun ce kaza sun ce kaza har da manyan kasa fa manyan malaman kasa da kuke jin ana shakwa na shakwa na duka manya aka ce wai Jafar ya zagi Allah ya ce Allah na sama tun daga Maiduguri aka kawo karar aka zo aka hada da na Kano aka ce ai anan Kano ma ya ce wai annabi yayi fitsari a tsaye ya ce iyayen annabi na wuta a'udhu billahi a'udhu billahi kai dan dariga akwai tiko to shikenan fa to kai me yasa kace Allah na sama ya miƙe Jafar tun kafin ya tafi jami'ar Islamiyya ya hafaze Alƙur'ani ya miƙe ya rinka ruwan Alƙur'ani ya rinka ruwan hadisi ko kwa ɗaya ma ba a je kan shi ba tukuna ayoyi ne yake kawowa da ke tabbatar da Allah na sama aya nan aya nan aya nan duk gaba ɗaya aka gama marin yan ɗariƙa da ita sai sarki ya ce yaro zauna ya isa sai sai a ranka ya daɗe ai ni ba ni zan yi jawabi ba malami na nan gashi abdulwahab shi zai jawabi ni na yi mai shimfiɗa ne ka gani ko mun- muna fahimtar wannan al'amarin da kyau shi wannan alhajin kano shi yake gaya mun zan gaya muku munasabar da ta sa yake faɗin haka duk da ya gama bani labari ya ce abin kunya kuma da aka tashi su malaman mu aka ce to ko kuma ku yi jawabi sai suka ce su ba su shirya ba sai ya ce to kai dan Allah ka taba ji wani malamin arziki ya ce bai shirya ba malamin arziki ya ce bai shirya ba ya ce kuma abin kunya an sa mu a NTA an sa mu a menene CTV 67 suke cewa ko 68 wani gidan talbijin akan suka ce an sa mu kai tsaye ana kallon mu live an kura malaman mu ya ce muka ji kunya yace to sai dai ku yi ta bin sa a hankali su ba su yi karatun ba kuma su ne manya ita yanzu dan Allah dubi katan katan nan littattafai mu ko malaman mu sai ga mutum da kungi haka guda kuma su ne malaman kuma ku ne da karatu ita sai dai ku yi ta hakuri sai ya dubi abokin shi yace alhaji yace eh yace to kai ka ga mu kuma fa mun shiga uku yace ya aka yace na je hajji da umara ya fi so 36 yace amma ko qur'anin sadaka ban taba shigowa da shi ba yace kaga wani gashi ya je yayo katan katan nan littattafai kuma da kudin shi ni na sadaka ma ban je na karbo ba yace sannan na biyu ya ce wallahi na fi shekara goma ban yi sallah a jam'i ba ya ce kuma ba wani abu ya kawo haka ba kawai saboda kula da dukiya mahallin shahid kenan ya ce yana da motar shiga ta kai bakwai amma in ɗaya ta lalace sai ya kasa sallah akan lokaci yana can yana tsaye gaban bakaniki to duk wannan labarin na kawo shi ne don ku gane wa alamu annama amwalakum wa auladakum fitna da kanshi yake gaya mana wallahi sai ya fashe da kuka a nan jidda fa muna fili ana hira sai yace yanzu me yasa muke neman dukiya ba tsoron wulakanci ba ko ba tsoron wulakanci ne yasa ke tsoron dukiya ba ka a wulakanta ka ka je ka tsaya takara baka da sabulu da omo da zaka bayar a saka maka a waye gari hotonka na banza ba a cikin duk ba tsoron wulakanci bane yace dan Allah za mu iya da wulakancin lahira wulakancin lahira dubi inda Allah yake cewa al-yawma tujzauna azabal huni a yau za a yi muku sakamako da azabar wulakanci dan Allah wace azabar wulakanci ta wuce daga gaban Allah da aka gama maka hisabi sai a ce a jawo mutum da kafa kafa za a rike kan yana giririn giririn a jefa shi wuta wannan wulakanci ya wuce wannan a gaban jama'a a daga ka a tsine maka albarka duk ba mai ake tsoro ba wulakanci ba yace za mu iya da na lahira to ku masu kuɗi masu dukiya ku dubi waɗanda suka gabace ku wajen kuɗi ku dubi karuna mabuɗin da ke taskashi ƙato ɗaya baya iya ɗaga sai an nemi ƙarti bakwai takwas goma za su iya ɗaga mabuɗin kawai kubar kawai don Allah miliyan nawa ne a ciki ba wanda ya san iyakarsu amma dubi abin da Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arba fama kana lahu min fi'atin tansuru yansurunahu wama kana min almuntasiri haka Allah ya sa ƙasa ta haɗiye shi karuna ɗin nan da shi da dukiyar shi da gidan shi da komai yanzu kai da kake tara dukiya ka je ka zaunar da ƴaƴanka ka ga tsakani da Allah sun iya karanta Fatiha da ke da ayoyi bakwai matanka ku dubi irin barnar da ke faruwa mutum saboda dukiya matan shi baya ba su haƙƙinsu ‘ya'yan shi baya ba su haƙƙinsu duk abin da suke so na dukiya za su samu amma hanani da tausayawa na uba ba su sani ba tarbiyyar uba ba su sani ba don haka sai ga babban mai kuɗi amma ‘ya'yan shi ‘yan iska babban mai kuɗi amma ‘ya'yan shi mata sun lalace matan shi suna ɓarnar da yake shi bai san iyakacinta ba kowane mai dukiya da ‘ya'ya ya je nazari akan wannan in ba haka ba waɗannan ‘ya'yan sai su hallaka ka don haka da annabi yake cewa ku yi aure don ku haihu zan yi alfahari da 'ya'ya ya jama'a mu san cewa annabi yana cewa zai alfahari da 'ya'yan kirki ne fa ba irin wannan 'ya'ya 'ya'yan shalusho ba masu cin bera masu shan ruwan kwata masu shaƙar gas da fetur a cire ainihin salansar mashin a je ai boris ai iskanci ai wa 'ya'yan jama'a ciki ba irin waɗannan 'ya'yan annabi yake cewa zai alfahari da su annabi zai alfahari ne da irin jikokin nan na ummu sulaimi waɗanda ainihin aka ce da ta haifi ɗa dan da annabi ya addu'a tun daga daren da aka yi saduwar samun cikin shi annabi ya ce in an haihu a kawo mishi dan yi mai hudu ba ya sa wa dan suna abdullahi ya sa mai albarka wannan dan aka ce sai da ya haifi ƴaƴa guda tara mahaddata alqur'ani irin su ne annabi ke alfahari da su ka duba ka ga kai da kake da ƴaƴa talatin dan Allah guda nawa ne ciki suka haddata alqur'ani guda nawa ne cikin su suke ganin ka da mutunci kai da kanka ya kamata kowa ya tsaya kan shi fara amma neman kuɗi neman a haihu neman kuɗi neman a haihu to Allah da yana ce maka fa ƴaƴan fa da dukiyar fa sukan zama ainihin fitina Allah ya kiyaye to shine sai malam ya ci gaba da fassara mana wannan aya yake cewa kar ku sake ainihin wato kula da ƴaƴa da dukiya ya shagaltar da ku ku yi asarar lada mai yawa wanda ke wurin Allah domin addinu amanatun shi addini amana ce wa kullu sha'iratin min sha'airihi juz'un min tilkal amana wannan ba min sha'airatin bane wannan ba takuri bane hakuri ne ku shafe ƴaƴan taɗin wa kullu sha'iratin min sha'airihi hakuri ne min sha'airihi kowace ibada daga cikin ibadojin shi addinin musulunci juz'un min tilkal amana wani bangare ne na daga cikin wannan amana faman akhalla bi shay'in minha wanda duk ya wofantar da wani bangare na daga amanar addini li'inaniyatihi saboda nisantar addinin da yi faqad khana Allah wa rasulahu haqiqa ya ci amanar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa khana ikhwanahu almuslimina kuma ya ci amanar yan uwan shi musulmi wallahi ko da ɗaya ka haifa baka yi tarbiyyar shi ba ka ci amanar Allah da manzon Allah kuma ka ci amanar musulmi ina wannan magana za ta fito ka natsu da kyau yayin da aka haifi ɗa aka ce wannan ɗa a sa mai suna Abdullahi ai mai tarbiyya ta addinin musulunci ko a sa mai Abdurrahman ko wani suna mai ma'ana a tarbiyyantar da shi da alkur'ani a nuna mishi mutunci ya taso cikin ainihin natsuwa yana kaiwa shekara bakwai sai ne sai a fara kai shi gaban ubangiji yana sallah yayin da ka watsar da shi baka koya mai wannan tarbiya ba amanar da Allah ya baka akan ɗan nan ka ci amana ko baka ci ba ka ci amanar wannan ɗan shine zai zo ana amfani da shi wajen faɗa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta'addanci sannan kuma ka ci amanar musulmi domin sai ya tarwatsa 'ya'yan musulmi kuma sai ya rinka lalatar da rayuwarsu dudin aka samu fitanannen yaro kwaya ɗaya anguwa sai ka ga duk wani mai mutunci a anguwar yana kwana ne cikin tashin hankali an samu ƴaƴa yanzu ƴaƴan iska fa da duk inda aka yi amarya daren da aka kai amaryar sai su afka gidan sai su ce wai sai sun riga mai gidan ɗanɗanawa wallahi kalmar da suke amfani da ita ke yanzu don Allah wannan mutunci ne a anguwar aka haife su amma ba a yi tarbiyyar su ba ba su yi karatun boko ba ba su yi na arabiya ba ba su da sana'a ba su da mutunci ba su ganin kowa da mutunci sun kaurace gidajen sun tafi bakin rafi bakin kubanni ne bakin kaza nan suke kwana duk inda wata akuya ta yi dare za su danne ta siyanka duk inda wata yarinya ta yi batan kai shi kenan sun samu duk inda wata mata aure ta subuce sun samu aikin su kenan da suke yi domin ne babu tarbiya babu imani tare da su me ya kawo haka saboda kai uban da baka yi tarbiya shi ba ashe kun ga da wannan ne za ku ga gaskiyar al'amari al'umma su koma su yi nazari shin haihuwar 'ya'yan nan da yawa shine fa'ida ko kuwa haihuwar 'ya'ya masu tarbiyya in za ka iya haihuwar masu tarbiyya ka haifa anas tun yana da rai aka tambayar shi anas da kanshi ya tambaye ta dan ya makance ce yanzu ƴaƴana nawa ta ce baba guda ɗari dai sun mutu waɗanda aka rufe waɗanda ke tsakar gida kuma ba a lissafa su ba sai an yi sansa su kuna za a ga guda nawa to irin waɗannan ƴaƴan ƴaƴan arziki ƴaƴan bayan Allah ake alfahari da su yanzu kai ka ɗaga kai ka dubi ƴaƴan da kake da su guda goma sha ko guda talatin ko arba'in ka gwada da mai kwaya uku da ya tarbiyyar su ta mutunci da karatun boko da na muhammadiya inda za a ɗibi arba'in ɗincan a kwashe su a baka biyun nan kana so tun daga nan zaka gane kaɓata kana da arba'in amma kana sha'awa a kwashe arba'in a kawo maka biyu za ka yi sha'awa kana da rago arba'in a kwashe arba'in a kawo maka guda biyu ba za ka yi sha'awa ba amma ɗan cikinka jininka kana sha'awar a kwashe su akwai mutumin da ya je ya kai wa abokin shi kukan yaron shi ya lalace sai ta yaron ka salihi ne ya ce wanan ya ce ya ce to ba kana ganin shi ba ya ce kwana nawa ban ga wani ba ya ce ai ni kwanna gamuwa da shi yana gaishe ya ce to in haka ne naka ya dawo gidana nawa ya koma gidanka na yadda kai da kanka ka haifi da amma kana gudun shi mutum nawa ne yake da ɗaya tafi police headquarter ya ce yan sanda su zo gidan shi su kama ɗan a je a kulle ni na ga dattijan da ya haka aka zo da motar yan sanda shi ya biya kuɗi aka kama ɗan shi aka je aka kulle ya biya kuɗi ya ce a je a shaƙa mai tiya gas ana shaƙa wa ɗan yana cewa ku ƙara sheƙa mishi bai shaƙa ba ku sheƙa mishi ɗanka ne na cikin ka me yasa saboda baka yi tarbiyyar shi ba kuma tarbiyyar ƴaƴa tana da sauƙi amma mu muna bi da ƙarfin tsiya ne yaro in ya kuskure sai ka ce ba a yin haka kaza ake yi in ya kuma sai ka ce na ce ka daina yi kaza kafi ne kuskuren nuna mai abin da ya fi yaro ne zo yana cin abinci da hannun hagu in ka kife shi da mari ka sake tuntsirar da shi ya kifar da miyar kai fushi ka tankaɗe kai gaba wallahi bai san abin da kai ba bai san laifin da ya ba abin da zai ɗauka kawai babana mahaukaci ne kawai fassara kenan iman a ina cikin cin to ya zo ya kifar ya tafi kuma sallah ka ga mahaukaci ne kawai fassara kenan kuma gaskiya ya tunani bai yi kuskure ba kai mahaukaci ne amma da da ka zo kai wane ya kake ci da hagu ka sa wannan hannun ka ci kuma ka ce bismillah cikin wasa da raha me yasa kaga an fi son mata su karanta a nazari za ku ɗauki girɗe ɗan kato ne ku saka shi cikin yara yan shekara uku ya mamake muku su ba zai iya ba mata su ne soft touch su ne ke da ɗabi'a mai laushi za su zauna cikin yaran a yi tsalle a yi wasa in ya ce cincin a bashi amma in kuka sa ƙato ya karanta muku a nazari school in yaro ya tsandare da kuka sai ya fita ajin zai koma yana shan taba a gefe ya haka ma abin me yayi ashe tarbiyya a hankali ake yi jama'a a hankali ake yi saboda haka jama'ar musulmi Allah ya taimake mu don haka sai mu koma mu sake dubawa malam yake cewa fa yajibu ala fa'ili zalika tauba wajibi ne ga duk wanda ya ci amanar Allah da manzon Allah ya koma ya tuba domin watta'ibu kamar la zamba lahu wanda ya laifi ya tuba yakan waye gari a ranar alkiyama kamar wanda bai da laifi kai ya kai saboda rahama Allah fa in kai laifi ka tuba wannan laifin ba wai yafe maka ba kawai za a yi markaɗe shi za a yi sai a dawo da shi kuma sai ya zama cikin ladanka ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ka sha giya ka yi zinace zinace ka yi shirka ka yi zalunci ka yi kaza yanzu ka zo ka tuba waɗanda ka zalunta ka je ka mayar musu ko sun ce sun yafe maka to laifukan nan da ke tsakanin kai da Allah sai Allah ya markaɗe su sai mai maka da su kyawawan ayyuka saboda rahama Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ce na'am يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Allah maɗaukakin sarki har yanzu yana kiran mumine da sunansu na imani ba don komai ba don su san Allah ya yarda da imaninsu don haka su jawo zuwa ga abin da yake jan su zuwa gare shi Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku muminai in tattaqullaha in har kuka ji tsoron Allah bil inabati kuna komawa zuwa gare shi duk abin da za ku yi wa ghairiha da waɗansu abubuwan ma ta ko ina ka koma ga Allah ka ji tsoron Allah duk abin da za ka yi ka saka tsoron Allah a ciki matukar kai haka sai Allah ya ce ya ja'allakum furqanan Allah zai sanya muku iya rarrabe abubuwa duk al'amarin da ka shiga kasuwanci ne sai ga kasuwancin ka yayi sauki businessman ne sai ka ga business yana ta haske ma'aikacin gwamnati ne kullum sai ka ga likafa ƙara gaba take kana darakta kaza sai ka ji an ce yau ka zama minista gobe sai a ce ka gobe kai ne ake sare zaka zama mataimakin shugaban kasa jibi sai a ce ai kasa ta ce ma kai ne shugaban kasa in Allah ya so zaɓe na gaba in tattaqullaha yaj'al lakum furqana matukar kuka ji tsoron Allah sai Allah ya sanya muku ainihin iya rarrabe abubuwa bainakum wa baina ma takhafuna tsakanin ku da duk abin da kuke tsoro dan Allah me kake tsoro talauci karyewar jali bala'i kaza duk abin da kake tsoro ka ji tsoron Allah Allah ne maganin ko menene sai Allah ya kawo maka haske wanda zaka iya rarrabe al'amuran ka don cikin haske ɗalibi ne kai kakka zama mai ojoro domin mafi yawa daga ɗalibai wallahi sun shiga ƙarƙashin ayaccan akwai cin amana ba sallah sai iskanci zinace zinace shine a wannan kwana cezin shine a nan roman shine kaza yanzu ana cewa lokacin karatu ya ƙare jarabawa sai ga yaji ya aro farar riga doguwa saboda wai bai saba saba sai nan naɗa hannun dan ba a gane shi fa temporary ne a cikin ta ba ba haka yake ba fa wai sai nan naɗa hannun haka shikenan sai ga ya taho da carfi wai saboda ya ci jaraba wai Allah za a yi wa yau ka gani duk wannan khiyana ce da ya ga jaraba ta yi daidai sai koma da t-shirt din shi kuma shikenan sai koma yana jan ganye duk waɗannan abubuwa wallahi azimi jama'a ba wa Allah wa yau gaba ɗaya sai ka gama cin jarabawar in ka zo jarabawa ƙarshe sai Allah ya kada kai ba shikenan ba dai kuma aka ce wal akibatu lil muttaqin ƙarshen ake nema farkon nan duk ka samu semester kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza tam kaza karshe kuma an ce baka ci ba me kai don Allah to ku ji tsoron Allah sai Allah ya sa ku iya rarrabe abubuwa wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma sai Allah ya rinka kankare muku zunubanku su dalibai da nake magana da su sun san wannan magana duk inda aka samu wani ustazu a cikin su mai kwazo sai ka ji suna cewa kaga fa ustazan nan ba dai kwazo ba me yasa ina bin Allah kuma Allah madaukakin sarki sharadin da ya ka'idanta ke in kuka ji tsoron Allah sai Allah ya sa muku iya rarrabe abubuwa formula kaza nan da nan ana koya maka ta zauna a kanka sai ka iya bambance ta da kaza sai ka iya ware kaza da an zo chemistry ne physics ne biology ne a kana engineering ne kana kaza sai kaga komai ya zama mai sauki gare ka saboda kana ainihin jin tsoron Allah to ba nan kadai ba Allah yake sai kuma ya kankare muku zunuban ku wa yaghfir lakum kuma sai Allah madaukakin sarki ya gafarta muku zunubakum zunuban ku baki daya wallahu dhul fadlil azim saboda Allah ma'abocin falala ne falala Allah kuma mai girma ce muna roƙon Allah cikin falalar shi Allah ya bamu Allah ya sa mu daga cikin masu tsoron shi waɗanda biyayyar shi za ta kai matuƙa gare mu har mu iya rarrabe al'amuran kun ga wannan aya kamar garanti ne Allah yake baiwa dukkan al'umma yanzu dukkan mu nan da ke zaune da waɗanda za su saurare mu ko su kalle mu a kasusuwan bidiyo da audio da sauransu kowa zai ga yana da wata damuwa duk abin da ya dame ka kafin ka je wurin malami kaza malam aimin addu'a kai ka bincika kai dan banza ne a wurin Allah kai baka da bakin roƙon Allah ne ka roƙi Allah mana shi yasa wani lokaci in wani sahabi ya zo wurin manzon Allah aimin addu'a sai annabi ya rinka hada mutane da imanin su wani makaho ya zo ya ce ya manzon Allah na zo gurin ka ne ka roƙi Allah ya bude min ido ai annabi zai iya daga hannu Allah ka bude mai ido kuma an gama ko amma sai annabi ya ce tashi kai alwala yi sallah raka'a biyu da ya sallah sai annabi ya daga hannu ya roki Allah Allah ka bude mishi ido sai annabi ya ce kai ka roki Allah ya amshi addu'ar da ne maka nan da ne ya daga hannu ya Allah ka amshi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mini sai idan shi ya bude me yasa aka yi mishi haka saboda ya san cewa ai shi ba tsinan ne bane shi ma ya roki Allah mana ya jama'ar musulmi al'amura yanzu sun ci kurkude mana yan kasuwa suna kukan ba ciniki abubuwa sun yi tsauri ma'aikatan gwamnati 'yan siyasa masu mulki sarakunan gargajiya malamai almajirai 'yan mata zawarawa mai gida kowa yanzu in ka same shi a fagen shi sai ce bai jin daɗi kuma in ka bincike shi shekaru goma da suka wuce haka yake kuka to sai Allah ya ce in kuna son Allah ya sauƙaƙe muku al'amura ku ji tsoron shi mana menene jin tsoron shi gashi malam ya fassara mana yace a koma ga Allah ku duba in rana ta kusufi ko wata ya husufi me sunna ta ce annabi ya ce sai ku koma ga Allah ku tuba ku yi istighfari ku yi karatun qur'ani ku yi sallah ku roki Allah ya gafarta muku sai Allah madaukakin sarki sai ya yaye muku yanzu wannan yayewa ba furqan bace ba rarrabewa bace yanzu aka ce rana ta birkice ta zama dare to tashin kiyama ne zo ko koyaya zunuban ku ne suka yawa daga haka wannan irin bala'i ne Allah ba zai aiko da shi ba annoba za ta iya zuwa yaƙi zai iya zuwa fitintinu za su iya zuwa talauci fatara tsoro yanzu dan Allah waye yake kwana ba cikin tsoro ba waye yake kwana cikin aminci kowa yana kwanciya ne yau yaki za a tashi da shi da safe ne ko ko za a tashi ne da yunwa kaya ne za su karu in na je ofis za a kore ni ne a aiki ko ko wani magun magun da ne ne zai tashi mata aurewa gari ya waye yau za a samu cefane ko za a sake ta budurwa yau da la'asar saurayin nan zai kawo na buɗe baki ko kuma ya goce daga nan wance da ke da 'yan mata kaza ko za su samu maza ko ba za su samu ba duk kowa ba cikin tsoro yake ba sai Allah yake in tattaqullaha yaj'al lakum furqana matukar kuka ji tsoron Allah sai Allah ya watsake muku al'amari tsoron Allah da zuci ake ji ba da baki ba zuciyarka kuma tsoron Allah ba wai makyarkata ba ka zo kana wani makyarkata kana a'a da zuci ake jin tsoron Allah ke kuma ba wai da hijabi ba kina mammakala ka faɗa a'a mai tsoron Allah mai tsoron Allah ne mai tsoron Allah mai tsoron Allah ne ya faɗa ko bai faɗa ba inna ma tsoron Allah ne in ya cika ya batse sai ya bayyana a gaɓoɓin shi sai a gane wani mai tsoron Allah ne tsoron Allah ba tsawon gemu bane ba girman carbi bane ba kankame man naɗi bane ba katuwar riga bace wallahi sai ka ga wani yana nan yana yawo da zanzaro da t-shirt amma ya fi ka tsoron Allah ashe in mun gane wannan jama'a yanzu abin da yake wajibi a kanmu mu koma mu san Allahn tukuna to wannan ba zai yi ba sai da tauhidi manyan shehunan ƙasa kuma sun ce a daina karatun tauhidi kaga waɗannan asalin maguzawa ke asalin maguzawan farko kenan jama'a duk mutumin da yake a daina tauhidi a babu shakka waɗannan su ne samfarerar maguzawa babu shakka ku bincika ya jama'a littafin kitabu tauhidi da ake karantawa na Muhammad bin Abdul Wahhab ai marare ne dan ba a sa makarizi ba ku kun san makarizi a kawo makarizi a sa a sa a gidan rediyo wallahi sai wani arnan ya suma makarizi har Muhammad bin Abdul Wahhab sai da ya karanta makarizi kitabu tauhidi sunan littafin shi shi ma babban malami ne mutumin kasar Masar ya rasu kamar shekara 260 ko da 70 wata ran za a karanta littafin nan za ku ji tsantsar tauhidi ai kitabu tauhidi marare ne amma an fara sa kitabu tauhid ana wayarwa da musulmi kai su san Allah mutanen da ba su san Allah ba yan siyasa ba su san Allah ba sarakuna ba su san Allah ba har malamai yau da dama ba su san Allah ba sai aka ce kitabu tauhidi allazi huwa haqqul lahi alal ibad tauhidin da yake shine haƙƙin Allah akan bayi karatun kuma da ake sawa yana da zafi ne kaje kitabu tauhidin nan muna karanta shi fiye da shekara bakwai a ainihin mukiya da muke taisirin aziz hamid sharhin wannan ne wanda jikan mai littafin yayi sai da yan ɗariƙa suka kwaso makamai suka ce albani ya yarda za a kashe shi waɗannan waɗannan bayan allah su muhammad bin abdul wahab an zalunce su ne an zalunce su ne bawan allah ne ya tashi yana wa'azi yayin da al'amari ya rikice ƙasa ta lalace shirka ta yawa a cikin mutane bawan allah nan ya ce ba zai yiwu a zauna haka ba ya je ya samu sarki ranka ya daɗe al'umman nan tamu ta lalace ba sa kan addini ba abin da ake yanzu sai shirka sai bautar gumaka sai bautar aljanu mutane ba su tsoron Allah aljanu suke tsoro bokaye suke tsoro malamai ake bautawa ni shawara ta mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ni da kai mu kira mutane zuwa ga addinin Allah sarki ya ce wannan magana mai sauƙi ce Muhammad bin Abdul Wahab ya tashi ya fara wa'azi ya fara wa'azi nan da nan sai malamai suka fara kawo kuka wurin sarki sai sarki ya ce a wannan abu mai sauki ne a zauna da shi mana yace malam sun ce sai a zauna sun ce a daina a hana ka wa'azi na ce a zauna da kai yaya yake a shirye nake sarki ya kira malamai to ku malamai ya ce sai a zauna da ku suka ce shi din banza ba za a hana shi wa'azi ba an ce a hana shi wa'azi ka ce a zauna da shi waye shi haka suka gaya abubakar gumi ina nan da kasar din na fito da kasar din ina nan ina ainihin tsara shi yadda zai fita za ku ji wajen shekara ashirin da suka wuce ne malam bakar gumi kasar din wasu yan uwa musulmi ne da ya je ziyarar sa a Sokoto aka zauna aka yi hira da shi ni ina nan da kasar din nayi documentation ina nan na tsara shi wallahi za ku ji wasiyoyin malam wallahi za ka ji tausayin bawan Allah nan za ka san yayi wa musulunci aiki waɗannan mutanen haka aka yi gwagwarmaya da su aka yi maganin su Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya tabbatar da tauhidi a hannun shi amma a garin su na Huraimila wallahi har sai da suka taba zuwa za su kashe shi ta katanga ya haura haka bawan Allah nan ya rayu ƴaƴan shi suka taso cikin kunci da jikokin shi sai aka samu jikan shi malam Sulaiman saurayi ne dan shekara 33 aka ce a zamanin shi ba a samu malamin da ya san hadisi kamar shi ba shi da kanshi har cewa yake ya fi sanin malaman hadisi fiye da malaman garin su ƙwararren malami ne aka ce duk zamanin babu kamar shi shekara 33 rak sai ya zo ya fara sharhin wannan kitabu tauhid da ake karanta a gidan rediyo ya sa mishi taisirul aziz hamid yana cikin wannan sharhin ne sai aka samu wani azzalumin sarki ibrahim basha daga ƙasar turkiya ya kawo ziyara ƙasar makka lokacin suke mulkinta shehunnai nan da nan suka je suka kai gulma ai wannan yaro ya gallabe mu ba wani abu da ya dace da shi sai a je a kashe shi aka je aka ɗauke shi tsakar dare aka je da shi makabarta aka yi fata-fata da naman jikin shi bai ƙarasa wannan littafin ba sai wani kanin shi daga cikin jikokin Muhammad bin Abdulwahab ya zo ya rairaye ya zo ya karasa shi ne Fathul Majid Fathul Majid sannan ya zo ya sake rairaye Fathul Majid ya ce qurratu uyunul muwahhidina shekaru ashirin da suka wuce ko ashirin da uku a Kano Aminuddin Abubakar yana karantar da Fathul Majid wallahi lokacin fatawa aka bayar cewa wanda diya sai Fathul Majid ya je ya kona Allah ya mai gafara katan katan ake siya ana tafiya da shi hanyar biyu ke can da ake kona gawar doki da jaki a Kano can ake zuwa ke kona Fathul Majid sai kaga manyan malamai an ji an tare za a kona Fathul Majid ana takabbara ana salati ana kai shi kenan wani kamore zunubanka an gafarta su domin a gaban mu aka yi mu kana ne yan Kano ne kuma gaba da baya aka iya mun gane wannan da kyau ko wannan shegantakar haka suka ci gaba da ita kai ya kai mafa a gidan nan gidan Muhammad bin Abdulwahab akwai wani jikan shi da wallahi sufaye kama shi suka yi suka saka shi suka ɗaure suka dafa shi a cikin tukunya sai da ya rababbake suka je suka watsar da naman shi ba dan komai ba saboda tauhidi kuma duk wannan tauhidi ana kokarin mutane su san Allah ne amma kuma shehunan nan da yake shedanu ne shedanu ne ba za su bari a san Allah ba saboda in aka san Allah an yi musu dameji barna ta faru a cikin traders yanzu asarar dubu nawa suka yi daga shekara 23 zuwa yanzu